بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci yammacin litinin uku ga watan jumadal akhira a shekara ta 1436 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 23 ga watan uku a shekara ta 2015 a lissafin minaniya a ci gaba da darussanmu daga littafin tajiridi tauhidil mufid na malam al-mukrizi rahimahullah za mu tashi a darasinmu na 31 kuma dama tsakiyar magana ne da yake mana magana akan karkasuwar mutane dangane da abin da ya shafi wato ibadar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma neman taimakonsa akan hakan ya ce mutane sun kasu kashi hudu na farko su ne waɗanda suna ibadar kuma suna neman taimakon Allah akan ibadar su ne ma'abuta iyaka na abudu wa iyaka na sta'i na biyu su ne waɗanda suka juya bayansu ba ibadar ba neman taimakon Allah na uku su ne za mu tashi a kansu yau a mun yi kai mun fara ko a ko ba mu zo ba haka ne ba mu zo kan na uku ba yana dai bayani a kansu waɗannan na biyu yadda suka bijire suka kau da kansu daga bautar Allah suka kau da kansu daga neman taimakon Allah akan bautar Allah ɗin da kuma neman shirya daga Allah subhanahu wa ta'ala su ba ibadar ba su ba neman agajin ba da neman taimakon ba kai shi ne ci gaba ya kawo mana wasu maganganu akan haka cewa mu duba mu gani a cikin halittar Allah wanda Allah ya fi ƙi shine shaidan amma duk da haka ya roƙe shi wani abu Allah ya biya masa don haka kada mutum ya zauna baya roƙon Allah subhanahu ta'ala da neman taimakonsa akan bautar Allah to dai zamu tashi inda yake cewa wala qad kashafa Allah ta'ala hadha al-ma'na nan ne ko amma mu dan yi baya kadan inda yake cewa wa alamatu hadha saboda ya zama zancen namu ya tafi daidai daga shafin shafin 74 ko inda yace wa alamatu hadha alamar wannan annaka tara man sanahu Allah min dalika duk mutumin da Allah maɗauki ya kare shi daga irin wannan wato bala'i wa huwa yajhalu haqiqatal amri ma'ana Allah ya hana shi abu don kiyaye shi ya roƙa Allah bai bashi ba ba don komai ba saboda Allah ya san abin nan in an bashi zai zama masa sharri sai Allah ya kare shi to shi kuma ya jahilci haka din وهو يجهل حقيقة الأمر إذا رآه أي يام نعم يجهل حقيقة الأمر يا جاهل شي حقيقة أن الأمر يديك to shi wannan irin mutumin idza ra'ahu subhanahu in yaga Allah madaukake ya qadi hawa'ij ghairihi yana biyan bukatar wani ma'ana shi da abokinsa shi ya nema Allah bai bashi ba abokin ya nema Allah ya bashi to irin waɗannan mutanen wani lokaci sai ya muna na zato dangane da Allah subhanahu ta'ala yaya Allah zai hana ni abu ga kowa ne ya roƙa an bashi sai ce wa qalbuhu mahshuwun bidhalika zuciyarsa a cike take an cika ta shine mahshuwun an ce hashu abinda aka yi cusa shi kamar filo mahshuwun bil ne ake cewa ko ana cika filo da me da auduga wannan abin da ake zuba a cikin abu ya cika shi shine to don haka zuciyar mutum a cike take da wannan mummunan zaton dangane da Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa la yash'uru alhali ko bai san haka ba baya ji a jikinsa cewa ya auka cikin abin da bai dace ya auka cikin sa ba sai ce wa amaratu zalika alamar hakan da alama da amara ma'anar su daya in an ce amara ana nufin alama da bambanci da imara in an ce imara da hamza da kasara ana nufin masarauta shine imara mun gane yawwa amma idan aka ce amara da fataha shi kuma ana nufin alama daidai ke da al'alama ta wannan ta ainu to yace wa amaratu zalika alamar haka din shine hamluhu alal aqdari wato daukar da yake komai ya same shi ce kaddara ce duk laifi ya dora wa kaddara wa itabuhu fil batini laha da kuma sukan da yake wa kaddara a cikin can kasan zuciyarsa ya ce kaddara bata taimaka masa ba shi dai kaddaran nan bata zo daidai da shi ba zaka ji wannan abu a can in ka tambaye shi da bakinsa haka yake faɗa da ce da baki ba haka bane amma can kasan zuciyarsa akwai wannan abun a zuci yana jin zafin kaddara duk abin da ya same sai ce to mu dai ga mu nan haka Allah ya yi da mu a ƙasa kuma abin da ba wai imani ne da kaddara ya sa ya faɗi wannan din ba bai gamsu bane da abin da yake ciki saboda ya roƙa ba a bashi ba to Allah baya son wannan to sai malami yake cewa wala qad kashafa Allah ta'ala hadha al-ma'na ghayat al-kashfi hakika Allah ya yaye wannan ma'anar matukar yayewa ma'ana ya bude mana yadda zamu fahimci abin ina ma a ce muna fahimtar nassoshin alkur'ani in muna karanta su kaga dai wannan ayoyin da ya kawo mana a suratul fajr suke aya ta 15 zuwa 17 kuma da yawan mu nan duk mun haddace suratul fajr wal fajr wal layalin ashr ga abin da Allah ke cewa a ciki amma kaɗan za ka samu mutanen da suke tuntuntuni su lura da waɗannan ma'anonin har su ɗau darasin da ke ciki gashi yace fi qaulihi ta'ala faɗin Allah maɗauki da ke cewa فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه أما شيطان أدم إذا ما ابتلاه ربه إذا أبنجزين سيجربيش فأكرمه سيكرم شي يجلم ما شي kunga jarrabawa karramawa ku haɗa wannan abun guda biyu jarrabawa karramawa a shi karramawa ma jarrabawa ce ko da nassin alkur'ani ba istihadi bane ba wani istinbadin kokowa bane ka fito da wani abu daga nesa a'a uri-uri ne fa ammal insanu shi mutum idan idan mabtalahu rabbuhu idan ubangijinsa ya jarrabe shi fa akramahu sai karrama shi ya bashi wani abu da yake so a duniya ya ɗaukaka shi ya bashi kuɗi ya bashi kaza ya bashi kaza wani amahu ya ni'imtar da shi ya ba shi ni'ima da jin daɗin duniya faya ƙulu sai ka ji ya ce rabbi ubangiji na akraman asalinsa akramani ne malama duk ya so abin ya ƙare akan da nunu akraman asalinsa akramani ma'ana ubangiji na ya karrama ni ce kai madalla Allah ya karrama ni wa amma idan mabtalahu amma idan Allah ya jarrabe shi faƙadara alaihi rizqahu ya ƙuntata masa arzikinsa shine ƙadara alaihi ai ya ji'alahu ala ƙadarin shine asalin kalmar ma'ana ya takura ma arzikin ya sa maka shi daidai gwargwado gwargwadon da bai baka ƙarin da zaka ji daɗi a kai ba kaga wannan shi idan muka lura da shi shi kansa a cikin ni'ima yake haka ne ma'ana ba wanda aka takura masa ne gaba ɗaya ba shi da komai ba an takura masa ne an bar masa alaƙadarin ma'anan alaƙadarin kamar ka ce abinda za a ce baya ba fallasa duk da dangane da Allah ba a ce masa haka ba ko yawwa dangane da Allah komai akwai yabo ne to amma abinda mutum zai zama dai kamar da bahaushe zai ce rufin asiri ko mutum yana da wani yana dai da dan wani abu da ya ishe shi wani abu amma ba a bashi ƙari ba shine asalin ja'aluhu ala qadarin shine ma'anan qadara alaihi duk da wasu malamai suna fassara shi da taqtiri taqtiri shine kuntatawar da an shiga kuncin da babu komai mun fahimci wannan yawa to shine ce amma idza mabtalahu amma idan Allah ya jarrabe shi fa qadara alaihi rizqahu ya takura masa arzikinsa ya zama ba yawa fa yaqulu sai kaji bawa yana cewa rabbi ahanan ubangiji na ya kaskanta ni ya wulakanta ni haka Allah ce kuma haka dan adam din yake ba ƙari a ciki to nan babban darasin a ciki shine ikrami shi ma ibtila'i ne Allah ya karrama ka ita ma jarabawa ce ya baka abin da kake so din na duniya to ya karrama ka to amma ita ma jarabawa ce aga zaka gode wa Allah ko ba za ka gode masa ba shi ma kuma a takaita maka abin da kake nema na duniya baka same shi ba yadda kake so shi kuma ne ita ma jarabawa ce ta me kuma za ka yi haƙuri ko ba za ka yi haƙuri ba wancan zai godiya ko ba zai godiya ba wannan kuma zai haƙuri ko ba zai ba to sai ce ai ga fassarar aya to amma ba mu kare ba sai cewa ai kalla asalin kalla ma'ana biyu ce a cikinta cewa a'aha kai abin da kake faɗa ba haka bane shine ma'anan wannan na biyu kuma tambihi zuwa ga abin da zai zo nan gaba ma'ana sai ake fassara masa zancen cewa ai laisa kullu man a'taituhu wa na'amtuhu kamar Allah yana gaya mana ne a wannan ayoyin guda biyu ko uku tunda hadda wannan kalla din a ciki farkon aya ta uku kenan a cikin zancen ko kamar Allah yana ce masa ne shi dan adam wannan da yake cewa ubangijinsa ya wulakanta shi kun ga lafazin ihana fa yi amfani da shi me ma'anar ihana ahana ni Allah ya wulakanta ni to kaga wannan menene dorawa Allah laifi ne da kuma dorawa kaddara laifi sai ce kamar Allah na cewa ne laisa kullu man a'taituhu wa na'amtuhu wa khawwaltuhu faqad akramtu ba dukkan wanda na bashi na ni'imtar da shi na miƙa masa in an ce khawwala shine abin da aka miƙa aka baka aka baka damar kai amfani da shi to ba dukkan mutumin da aka bashi duniya bane aka bashi ni'ima ya ji daɗi ya zai zama Allah ya karrama shi wa ma za ka li karamatihi alayya ma'ana wannan abin da kaga an bashi ba dan yana da daraja bane a gun Allah ma'ana ba daraja bane dan Allah ya baka matsayin da kake so kar kai tsammanin cewa wannan alama ce ta cewa Allah na son ka an yi wannan tabihin makon da ya gabata ko to a cikin nan ne da mazancen yake laisa likar'ako wa ma zaka likaramatihi alayya ba dan yana da wani karimci da daraja a kaina shi yasa na bashi wannan abun ba walakin na hubtila minni wa imtihanun lahu amma jarabawa ce daga gare ni zuwa gare shi a yashkuruni shin zai gode min fa'utihi ko fa'utiyahu fawqa zalik ta yadda ni kuma zan bashi fiye da wannan abin da na bashi kaga ma'anar zancen shine ne wanda aka karrama aka bashi da ya gode sai samu mai sai samu ƙari la in shakartum la azidannakum wala in kafartum me kuma inna azabi la shadid don haka sai yake cewa walakin na hubtila'un minni wa imtihanun lahu ayashkuruni fa utiyahu fawqa dhalik am yakfuruni fa aslubahu iyyahu ko ko zai butulce mini ni kuma in kwace wannan abin da na bashi nan ce salaba shine ka kwace abu ka zare abin da ka ba wani shi yasa a wurin yaƙi a yake ce ma in ana jihadi musulmi in ya samu cin nasara ya kashe wani kafiri ana cikin jihadi ana cewa falahu salabuhu ko zai samu salab dinsa yana da tubansa tube aka ake faɗa a karatun zaure tube ake ce masa ma'ana kayan da yake nasa da na jikinsa da kuma kayan yaƙi to duk in sai a ɗauka sai a baka kai da kashe shi ka kwace masa kenan shine ma'anar tube to haka nan idan Allah subhanahu wataala ya yi wa mutum wata ni'ima in bai gode ba sai Allah ya kwace shine ma'anar wannan fa aslubahu iyyahu sai in kwace masa su wa uhawwilahu anhu li ghairihi sai in juya abin daga kansa ya koma wani wanda ba shi ba tunda dama dukiyar da matsayin da komai na waye na Allah shi ke ba wanda ya ga dama to yau ya ba wannan in ya ga dama kuma gobe ya cire sai ba wani haka lamarin Allah yake to wannan bayarwar ba alama ce ta kauna ba ta soyayya ta karama haka nan kuma kwacewar ba alamar wulakanci ba ce domin dama ya bayar ne a can don ya gwada za a gode sai ya ƙara in an gode sai ya ƙara sai ya tabbatar in kuma nan kuma da ya hana ya hana ne domin me ya shi ma ya jaraba ya gwada za a yi haƙuri ko ba za a yi haƙuri ba za a yi butulci ko ba za a yi butulci ba in an yi butulci aka yi zagi aka yi surutu kamar wannan rabbi a hana ni din in mutum ya faɗi wannan to sai Allah maɗauki ya zare ni'imar sai ya kwace Allah ya raba mu da wannan ilimi sai ce walaisa kullu manibtalaituhu haka nan kuma ba dukkan wanda na jarrabe shi bane fa dayyaqtu alayhi rizqahu kuma na kuntata masa arziki ba dukkan wanda na kuntata masa arziki ne wa ja'altuhu bi qadarin wato na sanya arzikin nasa gwargwado la yafdulu anhu ba wani guntu da ya karu gare shi kun ga fassara wancan ma'anan bi qadarin din mm qadara alaihi fa zaka huwa hawanuhu amin hawanihi alayya ya zama cewa wannan shine alamar wulakantu wulakantuwarsa a wurina ma'ana cewa shi ba shi da daraja ba shi da kima wannan ba ita ce alama ba ولكنه ابتلاء وامتحان مني له shi ma wannan sai aka faɗi kamar wancan amma jarabawa ce minni daga gare ni lahu gare shi shi wanda aka hana shi arziki din ko wani wata dama a yasbiru fa u'tiyahu ad'afa ma fatahu shin zai haƙuri sai in bashi ninkin abin da ya rasa mun gane ashe idan Allah ya baka talauci to kar ka zauna kana zagi kana zage-zage da cin mutunci ko ka ce ku dai a duniyan nan rakiya ku kai ko haka wasu suke cewa ai mu rakiya muka yi me ma'anar rakiya shi yana ga Allah madauki ya kaskanta shi a duniya ya bai wasu shi bai bashi ba to kar kai haka jaraba kai ya ga in kai hakuri to sai baka ninkin ninkin ninkin abin da ya hana ka din domin dama kowa so haka ya baza mu a duniyan nan yace yana kallon mu ya rike kaddara tana gunsa shi ya rubuta a lau'il mafu ya san komai ya rike sabubba suna hannunsa ko dama abubuwan biyu ne da kaddara da sababi ya je ko mana sababin cewa ku yi amfani da kaza sai ku samu kaza ku yi amfani da kaza ku samu kaza amma taufiƙin a samu ko an yi amfani da sababi yana gunsa to zai ba da dama ya ba wannan abin da ya ga dama ya hana wancan abin da ya ga dama in ya ba wannan jarabawa ce ya gani zai gode sai a ƙara masa ko ba zai gode ba sai a kwace in ya hana wannan shi kuma shi ma jarabawa ce zai yi haƙuri a ƙara masa ko zai butulci ya sake zama cikin kunci da damuwa kamar da zai tsaya mana gashi a yasbiru fa utiyahu adu'afa ma fata am yatasakkhatu ngani ko zai fushi shine tasakhut mutum ya rika jin damuwa kai wannan rayuwa dai mu bamu ji daɗin ta ba wannan kaza wannan kaza wannan kaza wannan ina bada misalin ne saboda na san mutane sukan faɗi irin wannan abu ko su ce sun zo rakiyar wasu in ka ce ka zo rakiyar wani kaga baka san ma dan me ka zo duniya ba bautar Allah ita ta kawo ka to dan baka bautan Allah ba me zaka yi zaka to karka ce ka zo rakiyar wani a'a kai ma ka zo a ƙashin kanka wancan da Allah ya bashi da matsayin da duniyar da dukiyar a ƙarƙashin jarabawa yake kuma shi ran tashin alkiyama tambayoyinsa za su fi yawa saboda amana ta shiga hannunsa kai ko da wata amana ba ta shiga hannunka ba a matsayinka na wanda bayi da shi wannan jarabawa ta duniyar ita kenan wannan cewa za ka yi haƙurin ko ba za ka yi ba in kai fushi sai zama sakamakonka shine wannan fushin sai Allah ƙara ƙara maka kuncin da bala'i akan bala'i to nan nake so in mana wa'azi akai la'alla sababin damuwa da mutane da yawa suke ciki la'alla Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe mu da irin wannan abin ne da ya jarrabe mu da talaucin muka kasa haƙuri sai muke sukansa da shi da ƙaddarar abin da ya yi shi ko sai ya ce to shikenan tun da fushi za ku yi da ni za ku tabbata a fushi sai a gallaza muku azaba daɗin ya ƙi zuwa masifar ta ci gaba saboda ba a koma zuwa gare shi ba da an koma zuwa gare shi kuwa an yi haƙuri aka gaya masa ya Allah mun san kai ka jarabe mu da wannan wallahi kuma babu mai kawo mana in ba kai ba mun haƙura akan abin da ka zaɓan mana amma muna roƙonka ka yaye mana kai mana kai mana kai mana sai Allah sai yi amma in dai zaka riƙa irin wannan furucin marar kyau cewa mu kan kaza da kaza wannan bala'i har ina to wannan kalmar Allah baya santa dan kai dai baka halicci kanka ba kuma baka bai kanka arziki ka tabbata Allah ne ke baka to kai imanin cewa shi ne ke baka in ka rasa kai haƙuri in ka samu kuma ka gode masa to sai ƙara maka Allah ya ba mu haƙuri sai ce am ya tasakhatu fa yakunu hazzuhu as-sakhatu ko kuwa zai fushi sai ya zama rabansa shine wannan fushin sai a bar shi da wannan fushin da bala'in kuncin rayuwa da damuwa da ganin da hassada ba bala'i irin mutum yana cikin talauci kuma Allah ya kara masa da bala'in hassada duk inda ya ga wani mai ni'ima wanda Allah ya ni'imta shi da wani abu sai bakin ciki sai damuwa zuciyarsa ta rika kumfa dan mai Allah zai bawa ne shi bai bashi ba wannan ba cuta irin wannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal hasada ya'kulu alhasanat kama ta'kulu narul hataba hassada tana cinye kyawawan ayyuka sai ka ganka ka ce kana cikin talauci kuma ka samu dama kana ta sallar dare kana ta azumi kana ta sauransu to amma in kana da hassada ga wani sai wannan hassada ta je ta rika cinye wancan sallar daren tana cinyewa azumin nan saboda kana jin haushin Allah me yasa yayi wani ni'ima Allah baya san wannan abu kai hakuri in Allah ya baka ka gode masa in bai baka ba ka hakura kuma ka roƙe shi ƙari domin ba inda za ka in bagunsa ba shi kaɗai ne wanda in ya ɓata maka bagun wanda za shi za ka je kai sai wurinsa kuma kai ne kake ganin ɓatawa ce ba ɓatawa ba ce domin shi baya ni'imtuwa da komai a ce ya amfani da kai baka isa Allah maɗaukaki ya fa'idanta da kai ba don haka baya jin daɗi in ya azabtar da ku ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum ko Allah baya wani abu ba wani abu da zai aikata da azabar ku mana Allah ba irin masu wani abu ne a zamanin duniya masu shugabancin da suke zalunci suke so su azabtar da mutum a wani lokacin wani yana jin daɗi ya sa ana azabtar da abokin gabansa ko wanda ya masa laifi sai ce maganin ka kenan yana dariya yana jin daɗi saboda yana jin daɗi anewa wanda baya so azaba to Allah shi ba haka yake ba shi ya fi kowa rahama duk wanda kake tsammanin yana jin tausayinka akwai wanda ya kai uwa da uba to Allah ya fi su tausayinka don haka dan me zai ji daɗi in ane maka azaba don haka in ya hana ka wani abu a duniya ba dan baya son ka bane ya ce bari a hana wannan ne a gani zai haƙuri in yi haƙuri sai a bashi ninkin ba ninkin haka la'alla ko a nan duniya ko kuma a lahira in ko bai haƙuri ba to sai Allah maɗauki ya bar shi da fushin da kuma a ƙara masa wasu abubuwan na cututtukan zuciya irin hassada din nan da ƙin mutane da gaba da kowa da kuma zuciya ta wani kulli ba wani haske a cikinta Allah ya tsare mu da wannan irin tunani da haka kullum wallahi in kana tare da Allah ba za ka samu wata damuwa a zuciyarka ba duk abin da ka samu ka gode wa Allah duk abin da ka rasa to ka gamsu cewa Allah ya rubuta ne cewa dama ba naka bane mutane nawa suke wannan tunanin dan Allah in sun nemi wani abu sun rasa kaɗan ne wanda ma mutum ya yi addu'a ke nan Allah ka ban kaza ka ban kaza to balantana a ce wani abu suke nema ko aure suke nema da shi da wani abokinsa takara wannan na nema wannan na nema ta zaɓi wancan ta ƙishi sai kulli a zuciyarsa da ita ɗin da mijin da waye kowa ƙishi duk ba haka ya kamata ba duk abin da ka samu to Allah ya rubuta naka ne abin da ka rasa Allah ya riga ya rubuta dama ba naka bane sai kai haƙuri la'alla akwai wani sharri a cikin wannan abun Allah ya hana ka saboda kar wannan sharrin ya same ka amma dai ba dan mugunta ya hana ka ba wannan shi nake so a fahimta Allah ba mugunta sai sai wa bil jumlati kai a dunkule fa akhbara ta'ala Allah ya ba da labari ne a wannan ayoyi da muka ji na suratul fajr anna al ikrama wal ihanata da karramawa da kaskantawa la yadurani ba suna kai kawo suna kewayawa bane alal mali akan dukiya ma'ana samun dukiya ba ita ce alamar ikrami ba rashin dukiya ba ita ce alamar ihana ba mun gane shi ma'ana la ya dura ne abu kaza ya duru haula kaza ma'ana abu yana kaiwa ya kawo ai mai wannan magana ina jin makon da ya gabata ma'ana dai a ce sababin karramawa ita ce kaza ko alamar karramawa ita ce kaza to ba haka bane ba dukiya bace wasa'atin rizki da yalwar arziki wa takdirihi da kuma kuntata shi ma'ana da dukiya da yalwar arziki gefe guda ke takdirin dukiya kuntata dukiyar a hana maka ita to ya ce wannan ita ma ba ita ce alamar ihana ba ina fata dai an gane abu no. sai ce fa innahu subhanahu Allah maɗaukaki yuwassi'u alal kafiri yana yalwata wa kafiri ma ya ba shi dukiya ya ba shi dukiya ya ji daɗi don me sai ce lali karamatihi ba saboda karamcinsa ba domin kafiri ya ba shi da wani karama a gun Allah ba shi da wata daraja ba shi da wata kima amma Allah yana ba shi wa yuqattiru alal mu'mini Allah kuma yana kuntata wa mu'mini wannan takdiri shine takdiri yawa Allah yana kuntata wa mu'mini kaga mu'mini a cikin wahala kafiri a cikin daɗi la li hawanihi alaihi ba dan wannan mu'minin ba shi da daraja ko saboda kaskanta shi da wulakanta shi mu'minin da wulakantuwarsa a gun Allah ba wa inna ma to ga sababin bari mu ji wa inna ma kawai haka tana faruwa ne a karrama kafiri ma'ana kai a baiwa kafiri wani abu a wasa'a masa a bashi mulki a bashi kuɗi a bashi abin da yake so na duniya mumini kuma a hana shi don me yace wa inna ma yukramu subhanahu man yukramu man yukrimu yukrimu subhanahu man yukrimu min ibadihi Allah yana karrama wanda yake karramawa ne daga bayinsa bi an yuwaffiqahu li ma'rifatihi ya ba shi dacewa da sanin Allah domin duk kudin mai kafirci duk mulkinsa duk daɗin da yake ji a duniya in bai san Allah ba bai san shi kamata ya bauta ba ya yi hasarar rayuwa akwai wani kunci da ɗan adam yake samu in ba musulmi ba ne shi babu mutumin da zai baka labarinsa sai musulmin da da kafiri ne amma kai da aka haife ka musulmi baka san wannan abun ba ka samu labari na kissoshin waɗanda da kafirai ne suka musulunta su baka labarin yadda tunaninsu ma yake yadda zuciyarsu take a kulle amma daga Allah ya sa musu wannan hasken na imani wallahi su baka labarin bambancin waccan rayuwar da wannan yanzu mutumin da zai ji a rayuwarsa ba abin da yake sha'awa a duniya ya ya kyamaci dan adam baya hulɗa da shi kuɗin da ya mallaka sai mallaki kusan wato sudusin duniya inda ana dukiyar duniya a ce kusan tasa ce amma sai ka ga tunaninsa shine in ya mutu ya rubuta ya ce a baiwa kare ko ba haka bane ko mage ko wani abu can marar kima abun Allah to wannan wannan irin abun wannan tunanin in ba wanda ba musulmi ba ba mai yin sa musulmi ko sai ga zuciyarsa a buɗe yana tunanin ko Allah bai bashi ɗa ba zai ce aje gari kaza ai musu kaza aje unguwa kaza ai kaza saboda me yana jin cewa dan uwan dan adam ɗin dan uwansa ne ban ce wai kafirai ba sa philanthropic abubuwa ba suna yi amma su sai manya manyan masu kuɗin su suka fi yin wannan ko kuma wanda yake da wata manufa da ya karantu a kansa a kanta za ka samu irin wannan amma galibin su za ga cewa tunanin su illa abin da ya sani ga ɗa ba a san ɗa ga ƴa ba a san ƴa yadda ake son ta sosai irin yadda ake son mage ko kare wannan duka kullewa ce ta zuciya Allah subhanahu ta'ala ya kyauta mana Allah ƙara mana hasken imani to don haka sai ce wa inna ma yukrimu subhanahu man yukrimu min ibadihi bi an yuwaffiqahu li ma'rifatihi ya bashi tawfiki da gamdakatar din ya san Allah wa mahabbatihi da san Allah wa ibadatihi da bautar Allah wa isti'anatihi da neman taimakon Allah akan dukkan abin da zai da haka wannan ita ce wannan shine babban abu ai ka ji cewa ma akwai wanda zaka bauta zaka roƙa ai baiwa ce na taɓa ku labarin wata shekara ta kai sha biyar ko sama ka ya fi haka sosai wani lokaci bbc suke wani shiri suka ce an yi wani bincike mun taɓa zancen ana an yi bincike an ga cewa mutanen da suka fi samun abin nan kwanciyar hankali da natsuwa su ne mutanen da suke yin addu'a in dai kana yin addu'a to za ka samu wata natsuwa a zuciyarka domin ita addu'a ba wai magana ce akan cewa an amsa maka ko ba amsa maka ba damuwa ce in ta cika zuciyar mutum daga ya samu inda zai juye ta sai ya samu sauki ko ba haka bane wannan sawa'un musulmi ne shi ko ba musulmi ba ko mai bautar gunki in yana addu'a shi a inda yake ji yana jin sauki ta bangaren dai wannan to ballantana musulmi wanda nasa Allah rayayye ne hayyu la mutu ko to kun ga wannan abun haka yake don haka duk inda kake da wata damuwa sai ka zo ka juye gaban ubangiji ya Allah kai ne kaza kai mun kai mun kaza sai ka ji ka koma ka samu wata natsuwa kamar ma an riga an biya maka ka duba ka gani duk lokacin da kai wata addu'a kana samun natsuwa akan wannan abun ko baka samu shi yasa sayyidina Umar yake cewa ni bana samun hammun ijaba a zuciyata sai hammun du'a'i me ma'anar hammi ma'ana ba amsar addu'a ce ta fi ban wahala ba nake tsoro ba kai damuwa ta a zuciya in samu dama in addu'ar in dai ne addu'a to na san annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana in mutum ya addu'a ɗayan abubuwa uku ne ko dai a biya shi a bashi abin da ya roka ko kuma a je masa wani lada a lahira ko kuma a kawar masa wata musiba da da an rubuta za ta same shi Allah ku shike shafe abin da ya so ya tabbatar da abin da ya so to da haka kullum mu koma zuwa ga Allah dinnan wallahi ba karamin abu bane duk in kai tunaninka ka dora shi kawai kan sababi kamar da zai zo ya kawo mana daga cikin mutanen da suke karkacewa shine waɗanda sun ɗoru akan iya sababi kawai suke kallo ba su yarda da kaddara ba zai zo ya kawo mana su insha Allah mu bar wannan haka to sai sai faghayatu sa'adatil abadi fi ibadatillahi wal isti'anati bihi alaiha a matukar sa'ada da cin nasarar bawa da kuma samun biyan bukatarsa ta har abada tana cikin ibadar Allah da neman taimakon Allah a da wannan ibada din ko munam da neman taimakon Allah alaiha akan ibada din wannan shine dai abin da malam ya kawo a nan wurin amma cikin madarijus salikin inda ya ɗauko wannan maganar abin da yake can a rubuce shine fa'adat sa'adatu dunya wal akhirah ila iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shi abin da ya faɗa kenan kusan hakan ne amma da wata ma'anar da ko fa'adat sa'adatu dunya wal akhirah don haka ya kai bawon Allah ka sani samun cin nasara ta duniya da lahira ka samu sa'ada da farin ciki da cimma burinka a duniya da lahira to tana komawa ne zuwa ga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan shine sirrinta kamar da masu sirri suke faɗa ko to ga sirrin nan ma'ana in kana son cin nasara duniya da lahira to tana cikin ka bauta wa Allah kuma ka nemi taimakon Allah a kan bautar da kuma sauran abubuwan kamar na rayuwa ka nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ce muke mu alqismu thalithu kashi na uku ai ya ce mana kashi hudu ne ko mun ji masu ibada da neman taimakon Allah mun ji kuma yanzu waɗanda ba ruwansu la ibadan la neman taimakon Allah to kashi na uku yace mallahu nau'u ibadatin bil isti'anatin zaka iya gani amma daga jin wannan zaka iya gano kashi na hudu ko wannan da magalibi abubuwa biyu in aka tara su wuri ɗaya aka ce su ne sababin wani alheri to zaka kasan baya fita daga hudu kasan nau'in mutane a ciki baya fita daga hudu sai a ce wanda suka hada abubuwan nan biyu duka kamar nan ibada da isti'ana na farko suna yi sai kuma a kawo maka waɗanda ba sa yi kwata-kwata ko su ne kashi na biyu sai a kawo maka wanda suke ɗaya ba sa ɗaya tunda abun biyu ne sai a ce wanda suke kaza ba sa kaza na hudun kuma sai a ce wanda suke kaza ba sa kaza da haka ma sun ka haddace duk kashe-kashen abin da aka ambata to yace wa ha'ula'i nau'ani yawa kafin nan yace mallahu nau'u ibadatin akwai wanda suke da wani nau'i na ibada shine nau'u ibadatin suna da wani nau'i na ibada ma'ana sukan dan yi dai ibadar suna taba ibadar bilasti'anatin amma kuma babu neman taimakon Allah ba ruwansu da su nemi taimakon Allah suna kallon kawai bautar Allah kawai suke kallo ba neman taimakon Allah akan bautar ba to sai ce wa ha'ula'i nau'ani to su ma wannan kashi biyu ne wani malami na cewa da za a bi taksimi taksimin da malam makirizi a littafinsa a ce duk mutum zai haddace shi ya kiyaye to ya fahimci tauhidi yadda ya kamata kuma kun san kasa kasa abubuwa zuwa kashi kashi ne yana cikin abin da ke sauƙaƙe wa ɗalibin ilimi rike karatu ce masu kaza ai kaza guda kaza ne to ne yana sa sauƙin rike karatu to gashi waɗannan ɗin yanzu kun ga a cikin kashi hudu ake mana magana an faɗi ɗaya an faɗi na biyu to na ukun sai aka ce shi kansa na ukun sun kasu kashi biyu da fatan zamu riƙe to sai ce wanda suke da nau'in ibada babu isti'ana yace waɗannan nau'i biyu ne su ma ahaduhuma nau'in farko su ne ahlul qadari a cikin madarijus salikin cewa alqadariyatu su ne da ahlul qadarin ma'ana waɗanda ba su yarda da kaddara ba amma ake nufi ba masu yarda da kaddara ba yana da kyau ka fahimci wannan sosai in ka ji an ce alƙadariya wani ya bugu mu wata nan yana tambayar wannan ya za a ce ƙadariya kuma su ne waɗanda ba su yarda da ƙaddara ba ai ana gaya musu haka ne saboda karkace wasu daga kan hanya ɗin sababinta shine kaddara shi yasa ake dangana su zuwa ga harkar kaddara ba wai so ake a ce wannan da ba su yadda da kaddara ba ba wannan din ake so a faɗa ba waɗanda bid'ar su a babin kaddara ce shi ake nufi tare da cewa akwai wasu wanda su ma bid'a su a babin kaddaran ne su kuma sai aka samu suna jabariya dan a bambance su daga wannan su waɗannan ma jabariyan su ne masu tabbatar da kaddara har suka wuce iyaka wajen tabbatarwar har suka cire dan adam ma ba shi da aikin komai kawai haka ake kada shi kaman gashi su kuma waɗannan na farkon ai su ne waɗanda suke cewa Allah bai rubuta komai ba ba ruwansa bai san komai ba ma kuma bawa shi ya halicci ayyukansa mun gane wannan to ana kiransu kadariya ne saboda sun karyata kaddara ba wai saboda sun tabbatar da kaddara ba mu gane wannan to sai ce ahlul qadari alqailuna waɗanda suke cewa alqailuna nan alqaulu nan bi ma'ana mene i'tiqad yawa alladhina ya'taqiduna waɗanda aqidar su ita ce bi annahu subhanahu cewa Allah subhanahu qad fa'ala bil abdi jami'a maqdurihi min al-altafi cewa wai Allah ya aikata duk irin tausayi da tausasawa da Allah zai wa ɗan adam iya abin da zai iya tudiye masa kun fahimci wannan lafazin hakan suka faɗa hakan kuma suke nufi ma'ana duk iya abin da zai iya kun ga su dama suna cikin waɗanda suke sawa Allah ka'idar abin da zai iya da ba zai iya ba ko suna cewa duk irin taimakon da Allah zai wa bawa to yayi masa shi ya gama ya haɗa shi ya bar shi ne shi da sababi can su je su karata amma ba zancen Allah na ba wa mutum taufiki shi yasa abun su aqida su su waɗannan ba su yadda Allah na shiryar da kowa ba su cewa suke duk wanda ya shiryu to shi ya zaɓi ya shiryu duk wanda ya ɓata shi ya zaɓi ya ɓata don kar a ɗora wa Allah laifi a ce masa bai adalci ba in aka ce shi ya sa wane ya dace shi ya sa wane bai dace ba su sai su kalli cewa dan me wannan ba a sa ya dace ba ai zalunci ne kun fahimci saboda me sun manta da zaɓin da Allah ya baiwa dan adam ba zaɓi ne na iko akan kansa ba sai da yardar Allah tunda Allah shine mai iko akan bawa ai mun fahimci wannan zancen wannan dai mun yi shi a babin kaddara kar mu sake komawa ciki yanzu amma dai zancen su shine wai qad fa'ala bil abdi ai Allah ya aikata da bawa jami'a maqdurihi duk abin da zai iya ku ji fa mana duk abin da Allah zai iya min al-altabi na tausasawa to ya riga yayi wa annahu ban sani ba ko ku gane me yake nufi me suke nufi da ya riga yayi mana duk abin da kake so na taimako shi Allah ya gama mashi tuntuni tunda ya halicce ka in ba canji bayan ba canjin kuma duk abubuwan da ke gudanuwa a rayuwarka ne da kullum to kai ne kake tsarawa kanka ba ruwan Allah ci don haka ashe kenan kun ga za a yi ta bauta ba tare da an ce ya Allah taimaka min kaza ba domin me ya riga ya gama taimakon ka ku gane wannan abu tunda da mazancan mu shine bauta da neman taimakon Allah akan bauta to su sun dauka an riga an gama taimakon ka don haka na me zaka nemi taimako sai dai kai ta ibada shine lahum nau'u ibadatin bilasti'anati saboda me kuma ba sa neman taimakon Allah saboda sun dauka cewa taimakon da Allah zai wa dan adam ya riga ya yi shi tuntuni ya gama kawai ya bar shi da haka sai ce wa annahu lam yabqa fi maqdurihi in ji su fa har yanzu wai lam yabqa babu abin da ya rage fi maqdurihi cikin abin da Allah zai iya ba abin da ya rage cikin abin da Allah yake da iko akai babu abin da ya rage na i'anatun lahu na wani taimako ga bawa alal fi'ili akan ya aikata wani abu ma'ana Allah baya taimakon bawa akan aikata komai ba za ka ce ya Allah ka taimake ni in tashi da daddare in yi kiyamun laili ba in ka tashi kanka in ba ka tashi ba Allah ya gama taimakon ka tuntuni tun da ya ce ka yi kiyamun laili kun gane zancen su to anan suka bata su kuma ba su yadda cewa za a nemi kun ga a gurin su iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in duk ba ta da amfani wannan shine ita ce matsalar irin wannan bid'ar da ake gina ta akan hankali kafin a zo a cikin nassi da nassin ya kamata shi kan iyaka na abudu wa iyaka na sa'in maganin wannan matsalar ta su ce ko ba ka bane iyaka na abudu ko kai muke bautawa to sai suka dauki wannan suna bautawa Allah wa iyaka na sa'in sai suka ce ai ka gama taimako mutum tuni yanzu ba ma neman komai a gunka a kun gane sharrin matsalar ta su to shine sai ke cewa wa annahu lam yabqa fi maqdurihi i'anatu lahu 'ala al-fi'li fa innahu qad a'anahu wai shi Allah ya riga ya taimaki bawa bi khalqil alati saboda ya riga ya halicci abubuwan da ake amfani da su wajen yin abu al'ala su ne abin da ake amfani da su sinadari ko bahaushe na cewa sinadari apparatus utensils duk abin da za a yi amfani da shi wajen yin wani abu shi ake nufi da ala to Allah ya riga ya halicci abin da za ka yi amfani da shi din kai ma ya halicce ka don haka sai ya haɗa ka da kai da abin da za ka yi amfani da shi can ku je ku ta yi shi ba ruwansa a ciki kun gane abin to abin da suke nufi kenan da ala din bi khalqil alati wa salamatiha kuma waɗannan alat din abubuwan amfani sinadarin da ake amfani da su wajen wani aiki da kake yi kai bawa wai Allah ya sanya maka su kuma ya bar su kalau ma'ana ba wani gurbacewa a cikin su ba lalatattu bane kalau suke gyararru ne wa ta'rifi tariqi kuma ya riga ya karantar da kai hanyar ya ce ga hanyar nan ita zaka bi kamar an zo da kai ne da safe sai aka dora ka to ina wanda gari za ka gari kaza zani sai a ce to ga hanyar nan haka yi ta tafiya an baka mota mota kuma mai kyau don haka zancen ka nemi ai akwai wani akan hanya zai iya tsare ka ya Allah ka tsare ni da shi shedan kenan ko misali duk a gurin su ba ruwan su da wannan gajiya da za ta iya taso min har in kasa ci gaba ya Allah kai min maganin ta in samu karfin jiki duk ba za su yadda da wannan ba yunwa za ta iya tasowa in kasa ci gaba da tafiya ya Allah taimake ni in samu abin guzuri isasshe kun fahimci wannan su a gurin su duk babu wannan wannan da suna nan ne sai ka gaya musu wannan wa irsalin rasuli da kuma aiko manzo tunda an riga an aiko manzo shi ma wai ya riga ya faɗa maka abu kaza shine kaza abu kaza shine kaza to nan ma sai a gaya musu sun manta manzon ne ya zo mana da qur'ani qur'anin a cikin sa aka ce ya Allah muna bauta maka kuma muna neman taimakonka ka shikenan sai aka da su ana wa tamkinihi min alfi'li da kuma bashi damar yin aiki bashi damar yin aiki don haka wai falam ya tun da ya halicce ka da hannu biyu ya halicce ka da kafa ya baka kwakwalwar tunani to kawai ka je ka karata wannan shine nafsin abin da malamai suke nufi in mun ba ku manta ba maganar da muke karanta babun imani da kaddara da suke cewa al-insanu khaliqu af'alihi ai su yan kadariya din nan ai da su kenan ko haka suke cewa dan adam shine ya halicci aikinsa to abin da suke nufi kenan aikin da yayi na ya zabi yayi daidai wannan bangaren kawai daidai mai kyau ko marar kyau din nan ko abin da ba daidai ba wannan shi suke nufi amma wai su suna ganin Allah ya ba mutum kwakwalwa ya ba shi hannu ya ba shi kafa ya ba shi bangarorin jikinsa ya aiki da su don haka kawai ba ruwan Allah da sauran ayyukan da yi in kuwa Allah ya azabtar da shi akan abin da yayi bayan ku Allah ne ya ba shi dama to yin kamar Allah ya yi zalunci tunda Allah baya zalunci sai suka koye Allah bai san komai ba ba haka yake abu ba don haka dan adam shi kadai shi ne responsible for duk abin da yi to yamma ba zancen responsibility ake ba zancen cewa wane ne mai daukan nauyin abin da yayi ai dan adam ne saboda an bashi zabin yayi kaza ko kada kaza amma ikon yayi din wa yake bashi ikon yayi Allah ne wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin ashe ba dama dan adam yayi wani abu ba tare da sanin Allah ba anan suka kuskure to mu dai kyalla wannan sai ke cewa falam yabqa ba'da ha'i'anatun maqduratin maqduratun don haka bayan wannan abin da yayi wannan abin da yayi na halittar kayan amfanin yasa su suka zama kalau ya nuna maka hanya ya aiko manzo ya baka damar yin aiki to shikenan iya abin da Allah zai kenan su abun su ma suna cewa iya abin da Allah zai iya kenan kai ne ba ka iya faɗin wannan ba saboda ka san nauyin abu su sai su ce iya abin da Allah zai iya kenan amma sauran abubuwa kai za ka taimaki kanka kaga kenan waɗannan sun cancanci wannan kashi da ya gaya mana ahalu nau'i ibadatin ne bilasti anati suna wata bauta amma ba sa neman taimakon Allah Allah sa mun gane yawwa shine falam yabqa ba'daha i'anatun maqduratun yas'aluhu iyyaha wai ba wani taimako kuma da zaka roki Allah ka ce Allah ka taimake ni akan kaza ya gama taimakon tunda ya baka jiki ya baka lafiya ya baka kaza to kaga wannan za a iya mai musu raddi har yanzu a ce to yanzu wanda ba shi da iko din fa ba zai roki Allah ya bashi ba zai roki Allah ya bashi su agun su ya gama wannan tuntuni ya bashi Allah dai sauki yace wa haula'i makhbuluna kafin wannan wurin ya tsallake wasu maganganu ban dai rubuto su bane abin da yake faɗa shine wannan kuskuren wannan aqidar ita ce a wurin Allah kenan da mutumin kirki da mutumin banza duk ɗaya ne ko kun fahimci wannan zancen in an bi wannan fassarar cewa ɗan adam shine yake halittar aikinsa shi ke zaɓar abin da ya ga dama ya yi kawai tun da dai an halice shi an nuna an kai aiko manzo an nuna masa hanya an ba shi damar aiki yana da ƙarfi yana da lafiya wai shi kenan baya buƙatar a taimake shi ya zama mutumin kirki baya buƙatar a taimake shi ya nisanci zunubi su a wurinsu to shi ne kafin wannan zancen malam ibn qayyim cewa yi in an fahimci zancen waɗannan mutane to kamar suna daidaitawa ne tsakanin kafirai da muminai muminai masoya Allah auliya'ullah da kuma kafirai a ada'ullah duk ɗaya ne a gun Allah tunda dukkaninsu akwai kafirin da ba shi da wannan ala ɗin kun fahimci wannan zancen alolin da aka ambata ɗin nan mai in kun dai fahimci ala ɗin abubuwan da ake sanadaran da ake amfani da su a aiki kafirai suna da shi ko ba su da shi suna da jiki suna da hannu suna da kafa suna da kwakwalwa ko ba su da ita an nuna musu hanya ko ba nuna musu ba an aiko manzo ga manzo ga hanya an ba su ƙarfi to a nan gurin idan suka in suka ce kowa haka ne to kenan ashe kafiri shine ya ga dama ya kafirci ba zancen taimakon Allah ma'ana ba Allah ne ya ga dama ba ba a cikin mulkin Allah ba ya fi ƙarfin Allah ya haifar da kafircinsa Allah bai so ba mun fahimci wannan zancen nasu kamar sun daidaita da mumini da kafiri gaba ɗayansu kawai abun Allah duk ɗaya suke shi mumini shi ya ba wa kansa taufiki ya shiryu kafiri ya kafirtar da kansa ya kafirce ta ɓangaren ɗora nauyin laifi wannan haka ne shi kafiri shi ya zaɓi ya yi amma kuma abin da ake faɗa shi ne ka dubi girman ikon Allah da ƙarfinsa ya za a ce waɗannan bayinsa ne sun yi wani abu bai san da shi ba kun fahimci wannan abin in baka gane nan ba za ka iya koma matsalar su kai ma fa ku gano wannan zancen ya za a yi a ce ga bawa bawan nan na Allah Allah ne halicce shi shi kuma ya zaɓi ya wani abu a ce ba Allah ne ba shi damar ya haka ba kuma Allah ce wa mata sha'una illa an ya sha Allah misali yanzu mumini sha'a an yi umina mumini ya so ya imani to sai Allah ya ba sai aka ga muminin kuma ya imani ya halatta mu ce mumini ya zaɓi ya yi imani ba da son Allah ba ba Allah ne ba shi dama zama mumini ba me ya sunan wannan abun cewa Allah ya baka dama ka gane imani kai aiki ba shi zansa taufiki ba kafiri shi kuma ya zaɓi ya yi kafirci shin ya yi ba da sanin Allah ba ba haka ba da khizlanin Allah ma'ana khizlanin rashin taimako Allah ne ya kyale shi ki taimakonsa saboda me ya shi din an nuna masa gaskiya duk waɗannan Allah an bashi shi bai amfani da su ba da manzo ya zo mumini ya ce iya gaskiya kake kafiri kuma ce ka dala rabu da ni ƙarya kake yanzu wannan ko kaga wannan ya zaba aikinsa wannan ma ya zaba aikinsa amma a cikin mulkin wa aka yi wannan a mulkin Allah wannan sha'a an yu'mina fa sha'a Allahu an yu'mina wannan ma sha'a an yakfura fa sha'a Allahu an yakfura wannan shi yasa ake cewa wannan ita ce mashi'ar Allah wace abin nan iradar Allah kauniya ita ce kuma mashi'ar Allah ta ɓangaren mumini kuwa ita ce iradar Allah kauniya da shari'a sun haɗu saboda Allah dama yana son imani nan kuwa Allah baya son kafirci kafiri yayi kafirci ai ba za a ce kafiri ya fi ƙarfin Allah ya halitti kafirci ya yi kafirci a duniya Allah ba shi da ikon hana shi ba ai ba haka ba ne ko to wannan shine waɗancan mutanen suka kasa ganewa abinda yake daidai Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ka ce me dan adam Allah ya bashi zabi ko ya daidai ko ya ba daidai ba amma zaɓarsa ba daidai ɗin nan ya zaɓi daidai sai da taufiki daga Allah Allah ne zai sa masa dacewa don haka a kullum yana buƙatar shi ya Allah ka bani dacewa ka taimake ni in tabbata akan hanyar nan kar in bata idan baya buƙatar wannan ba zai roki Allah ba haka nan shi kuma wannan kafiri shi kuma yana ganin cewa ya zaɓi kafirci Allah ne ya rabu da shi saboda ya ƙi bin waɗancan hanyoyi da aka faɗa shi ya zaɓi haka kuma Allah ya nufe shi haka saboda dama ya riga rubuta a lauhul mahfuz cewa wannan ba zai zaɓi hakan ba kaga kenan ba za a tuhumi Allah da zalunci ba kuma ba za a ce dan adam yana da ƙarfi irin na Allah har ya haifar da wani abu a cikin mulkin Allah Allah ya kasa hana shi ba Allah ya sa kun fahimci wannan nan an fahimta ko ba ga fahimta ba tsakani da Allah Allah shine mai iko akan komai akan kowa dan adam bai isa ya zaɓi ya abu ba sai Allah ya so ko ma'ana mu ce sai Allah ya ga dama haka kafiri ma'amumini bai isa ya imani ba sai Allah ya ga dama kafiri ma bai isa ya kafirci ba sai Allah ya ga dama wannan ganin daman ba a nufin izini yawwa in an ce izini to shine shar'iyya nan ana rancen kauniya ne zaɓin Allah ne shi ya zaɓi cewa wani zai zama kaza amma kuma saboda ran tashin alkiyama ba a kan wannan lau abin da ilimin Allah na lau'il mafu ba a shi za a yi mana hisabi ba na sha faɗa wannan in ka gane wannan shi ma za ka fita daga rikici a me za a yi mana hisabi ran tashin alkiyama a aikin mu da abin da muka zaɓa mai Allah ba zai zo ya ce maka to tun da dama kai misali a ce an rubuta wane dan wuta ne sai ya zo da aikin yan aljanna misali Allah ba zai ce a to shikenan duk aikin nan naka mun bata shi kuma yanzu dama tun da an riga an rubuta kai dan wuta ne shikenan kaga to anan ne zalunci yake tabbata an gane wannan amma a duniyar kai ka zaɓi ka yi kuma Allah ya ga dama ka yi kaunan la shar'an insha Allah dai an gane haka a sare to mu bashi haka dama kuma an ce lokaci yayi ko na na eh mun yi dama baya magana kauniya da shar'iyya abin da ya dawo da mu saboda shine ya faɗi waɗannan masu rashin imani da kaddara din to gashi ya ce lokaci yayi kuma ba mu gama wannan nau'i na ɗayan baballanta na mu shiga nau'i na biyu kuma da ina tunanin to bari mu sallama da sai mu wannan mun za mu yi magana tambayoyi insha Allah to ba laifi dole dai mu tsaya anan din in yaso darasin gaba sai mu a komo zuwa kan wannan nau'i na ɗayan mu yi shi a takaice insha Allah sai mu dora nau'i na biyu Allah sun ta'ala ƙara mana fahimta Allah ƙara mana ilimi Allah tabbatar da mu a kan hanyar daidai wannan ita ce addu'ar da kullum za ku ga ina yin ta duk da tana cikin wannan maganar iyaka na abudu wa iyaka na sahi mutum baya kamata ka rika alfahari cewa kai yanzu ka shiryu shiryayye ne ku ne kaza kai ne kaza ai ba ku ne batattu ba Allah ba san alfahari ko akan harkar shirya ka roki Allah ya tabbatar da kai a shirya don kada kai alfahari kamar kai ne ka gano gaskiya da kanka sai Allah mulki ya jarrabe ka da fitinar bid'a da fitinar shubuha da fitinar abubuwa da yawa sai nisan taka daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to muna fata Allah subhanahu wa ta'ala tabbatar da mu wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik ina dan wannan zai zama mana darasin mu na karshe kafin harkokin zabe da suke zuwa da na so a ce alhamis ne insha Allah za mu rufe amma na ga hatta alhamis din ba za mu sami ba ba dan wai ko iya magana zaben ba amma saboda alhamis din yana da jarabawa da zami a jami'a ga dalibai kuma zai kai a ran alhamis din har guda biyu za a yi ban san lokacin za a kare ba ba zan iya zuwa da wuri har la'alla a samu karatun ba da haka dai ina ga daga yau sai mu rufe karatu sai an gama zabe gama zaben gaba daya ba wai satin tsakiya in an yi zaɓe ɗaya kafin na biyun ai akwai sati ko? sati biyu ne ma ko? to na ɗauka sati ɗaya ne sati biyu ne to to shi ke to ba laifi in aka gama zaɓen farkon insha Allahu litinin litinin mai zuwa ko? to shi ke to yanzu dai alhamis ne babu insha Allah litinin mai zuwa sai a yi karatu bi idinin ta'ala da kuma alhamis ne da fatan Allah subhanahu ta'ala ya sa duk abin da za a yi din alheri ya biyo bayansa Allah sa a yi zaben lafiya a kare lafiya abin da muke tsoro dangane da zaben Allah subhanahu ta'ala ya kade mana wannan tsoron Allah subhanahu ta'ala ya sa abin da muke tsoron ba zai faru ba Allah ya taimake mu mu kuma mu ba da haɗin kai wajen zaman lafiyan dan amfanin mu ne yau amfanin mu ne a zo a yi abu a gama duk yadda sakamako yake lamari ne da Allah haka ya rubuta shi yawa amma ko mun so shi ko ba mu so shi ba ta da wani abu mu muka dawa kanmu duk wanda ya ta da wani tashin hankali ko wata matsala to shi ya ja mana shi ya ja matsala ga garinsa ba wani guri za a je a kona ba mu za mu kona da garinmu da gine-ginen gwamnatinmu da abubuwa waɗannan abubuwan kuma gaskiya ba daidai bane babu hankali a ciki ya kamata mu yi haƙuri mu cije mu kwantar da hankalinmu yadda duk abu yake akwai hanyoyi da ake bi na shari'a a same su abi in kuma zalunci ya ƙara tabbata zalunci ya ƙara tabbata akwai ran da zalunci kowaye shi zalunci mutum zai ƙare haka babu wani tashin hankali da damuwa wallahi Allah subhanahu wataala a idansa ake komai kuma in muka koma gare shi muka roƙe shi ko menene ya sa mana sai sanya mana shi ya juya zama alherin in ba sharrin bane Allah subhanahu wataala komai a hannunsa yake zaka mu roƙi Allah madauki alherin zaman mu duniyan nan kuma duk abin da ya faru mai fata Allah subhanahu wataala ya zama mana wannan abin ya zama shine alheri gare mu domin shi abin da ya shafi damuwa da tashin hankali ba ta taɓa maganin wani abu ba sai dai ta ƙara buɗe ƙofar wata wutar kuma ba a sanar da za ta rufe ba duk inda ake tashin hankali a duniyar nan muna gani har yau ba a daina ba daga an fara to ba tsayawa ke ba saboda akwai masu neman sai da sai da makamin su suna nan a duniya duk yadda za su yi su zo su samu wasu su zuga su su ba su makami a yi duk za a yi wannan abun ba ma fatan sa a ƙasar nan tamu muna fata iya abin da aka yi ya tsaya haka Allah subhanahu ta'ala kuma ya tsare addinin musulunci da musulmi a ko'ina Allah ba mu haɗin kai da son junanmu duk abin da zai wargaza mu Allah ya kaɗe shi Allah sa ƙasar nan ta zauna lafiya cikin natsuwa da kwanciyar hankali cikin haɗin kai Allah kuma ya tsare mu baki ɗaya wannan wannan yana cewa malam ayi wa masu tambaya tambihi akan ba a yi idafa ga mai amsa tambaya oho to ba a yin idafa ga mai amsa tambaya misali mutum ya ce ma'ana so yake mutum in zai rubuta tambaya a riƙa ba da shawara maimakon a ce malam kai ne kai kaza kai ne kai kaza ka gani ban yi ba misali in ni ne ko ma'ana hausa ce dai kuma ana fahimta abinda ake nufi shi so yake sai ni ne ne kaza to ko ni din ma mutum ya daina mutum ya rika cewa menene hukuncin kaza yawwa malam menene hukuncin kaza wani wani wasu mutanen sun saba sai sun ce me hukuncin wanda ya kaza an kace me hukuncin abun dama ba akan mutumin ake nema ba so muke mu ce wani dan aljanna bane wani dan wuta wani kaza a'a aiki da shi ake hukunci so kake a san hukuncin aiki to dan haka gwanda a tambayi hukuncin aiki ka ce menene hukuncin abu kaza Allah kyauta wannan kuma yana cewa malam idan mutum ya ce wa matarsa ta kwashe kayanta yana daidai da shika ne a'a kwashe kaya ba daidai yake da shika ba da shika ba sai an tambaye shi in ya ce kwashe kayanki an san dai asali shine kayan sa zauna a gidan miji idan ya ce kwashe su to alama ce ta wani abu sai a tambaye shi me kake nufi saki ne in ya ce saki to shine saki ko ya ce tafi gidanku duk wannan kinaya ce ya ce tafi gidanku ma'ana kila sai ya ce shi abin da ke nufi ta je a yi mata faɗa ba lallai ya zama cewa ta tafi an raba aure ba yawwa ko ta dan huta shi ma ya dan huta duk ana samun irin wannan yana cewa wace irin addu'a ce ake wa iyaye a sallah ya kawo ta yake cewa Allahumma ghafir hu ko amma hum Allahumma ghafir liwalidayya warhamhuma wai wannan tayi to tayi alhamdulillah Allah madauki kuma da ya faɗa mana Qur'ani ga ta warhamhuma kama rabbayani saghira wannan ka ita ma ka karanta tayi iyaye suna cancantar kowace irin addu'a ta alheri insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta wa iyayenmu da suka gabata masu rai kuma Allah taimake su akan da'a wannan yana cewa malam tambaya ta ita ce mutum ne ya yi alkawari in ya samu kudin zuwa haji a wannan shekarar zai yi azumin kwana bakwai to sai ya samu kudin amma ta hanyar yaudarar hukuma ya halatta ya biya aikin haji da kudin to ban me yake nufi da yaudarar hukuma oh to eh haka na na ma'ana shi yau da hukumar kenan ko hukumar shaka to ni na dauka yana nufin ta hanyar hukuma ta yau da shi to haka hausar ta ce ba daidai ba to a kwarai kwarai wannan in ka yi sata aka saci kudin gwamnati ba na zuwa haji bane gaskiya hakikatan bai halatta ba to shi yasa wace ya halatta ya biya aikin haji da kudin bai halatta ba tunda ba nasa bane kamar ai kamar mutum ya tsallaka gidan wani ne shi ya aje kudin zuwa hajjin sai ka ji labari sai ka tsallaka sai ya ji labari kai ba ku ban sha sai barawan ya ji labari ya tsallaka gidan sai dauko kudin ya je biya da haka sata ce sata ce duk bai halatta ba ba a satar kudin gwamnati a aikin haji yawwa to shi ai kamata ma ya tambayar cewa wannan bakancan nasa zai yi ko ba zai ba to duk bai tambayi wannan din ba yau ai bai samu kudin hajin ba da haka wannan na sata ba kudin haji bane in da haka ba komai a kansa ba zai yi azumin ba Mm. Allah kyauta shi malam yana cewa malam ah, ya matsayin wanda aka biya masa ya je aikin haji sai ya ce a bashi kudin ya sai gida saboda bashi da ilimin aikin haji to a rashin ilimin aikin haji ba zai zama dalalin- dalilin mutum ya ce a ce ga hajin ya ce bai ba illa sai idan yana ga ah, matsalolin da suke kansa da basu sukan da suke kansa da yanzu idan ana bin ka bashi sai aka biya ma kudin haji to gwanda ka biya bashin ka ka zauna ba bashi amma na san da yawa mutanen mu da wahala mutum yi wannan hakuri zai bayar ya sai sai ya dawo ya samu yadda zai Hmm? ko yana- ko gidan haya Hmm. wato rahamar shari'ar ita ce Allah din bai dora maka wannan abin a matsayin wajibi ba har sai ran da ka samu naka yawwa da taimako ne ya zo maka haka kawai aka sa ka ciki ko ka zo aka biya maka haka ko aka ce ba za a baka kuɗin ba sai dai kujerar to ne shikenan ka sani sai ka kama haya ka tafi kuma Allah ne ya kawo maka rahamar sai ka je ka yi aji yawwa amma in akwai damar da za a baka kuɗin ka biya bashi to ka biya bashin lalle ko daidai ne Mm. Allah ya kyauta mana na'am a'a bashi dai ba laifi mutum ya karbi bashi akan wani abu na rayuwa amma haji ba a yin bashi don aje haji kana ana yin zuwa haji ne ba wai ko na banki kawai ba ko na waye ma ko na kaninka kar ka karbi bashin sa don ka je haji yau in bashi ne ba a yi sai irin kaɗan ne wani abu ne bai cika ba irin ciko ko wani abu a ce da wani abu ne bai isa ba yawa amma in ba haka ba asali ba a ɗora mutum ya je haji da bashi ba domin kamar kana mai da ib- wani abun wat- wani nauyi ne kato a kanka kuma Allah maɗaukaki bai ɗora maka ba shi ya faɗi cewa bai ɗora maka ba sai abin da za ka iya to a halin da baka da kuɗin nan ba- bai hau kanka ba aikin haji haka babu zancen bashi balantana na banki da za a ɗora maka ruwa a ciki kuma kowa ya san wannan abu Mm. wannan malamin ya ce almala Allah ya sarka da alheri amin sun amin malamin ina so a yi mana bayani akan wannan aya ko da abin abin da ka bayar kana son sa amma akwai wanda ka fi so mana lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun amma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim ba za ku samu birri yadda ya kamata ba kamil albirri ake nufi ba a nufin cewa ba ka da lada cikin duk abin da ka bayar ana nufin albirru la yakunu kamilan ba ku sami cikakken birri ba daga Allah subhanahu wa ta'ala sai kun ba da abin da kuke so ma'ana abin da shi kake so shi za ka ɗauka ka bayar ba abin da ka gama amfani da shi ba ka so ba amma wannan ayar ba ta nufin cewa in kana da abin da ba ka so ɗin kuma in ka bayar a ce ba ka samu ladansa ba ba haka ake nufi ba amma kamalin birri ba za ka same shi ba sai idan abin da ka bayar ɗin shi ma a lokacin da ka bayar kana son sa Mm, rigar da kake son ka sa tana wuyanka kaga wani yana bukata ka ce malam zo ka bi ni gida da Allah sai ka cire sai ka bashi ba wadda ta tsufa ta yage ta kace kace suka ce zo dai zo ko karasa wannan misali wannan ba shi ake so ba amma kuma wannan din ma akwai lada a kansa shikenan zance shi yana bukata yawwa da zaka je kayar abola zai je ya dauka misali ila ma kuma z- zuwa kayar da shi abola zai zama laifi a gan- a kanka tunda akwai mai so ko abincin da muke zubarwa galibi mutum ya ci abinci da saura a ta watsar da shi ai akwai masu bukata ka kira ka ba mai bukata yafi a ce kai ta zubarwa din nan domin wannan laifi ne Allah zai kama ka a kansa Allah subhanahu wa ta'ala ce to sai mu tsaya ko